shi ba zai sakawa wato iyayensa ba ba zai iya sakawa iyayensa ba illa an yaji da mu mamlukan ko ba zai iya sakawa mahaifinsa ba ba shi ne same shi mamlukan a matsayin bawa wato babu abin da ɗaya ita ya sakawa mahaifinsa sai dai ya same shi a matsayin bawa ya samu mahaifin a matsayin bawa fahimta ne sai biyo shi ko ya ci kawo ya rage wannan kaga abu ne da yake mai wahalar yiwa ka samu ya huta a matsayin bawa ka je ka yi gari wanda ba wasu malaman suka ce ko da an yi haka ba wa biyan ka kai ba saboda ana gaya ma abu da zai wahalar yiwa ne to tunda ka ga zai yi wa zai kai kai ke to wannan abin da aka yi shine wato ka samu dan mahaifin da ka a matsayin bawa ka yi gari to sannan ka biya wane ne hadisi ne wanda yake wato ingantacce ba ma imamu bukari ne kawai ya fitar a cikin al'adar al ba in ka koma cikin sahihu muslim akwai wannan hadisin wanda yake ne wato inganci hadisi na biyu a ƙarƙashin babu حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة سعيد بن أبي بردة ونجيما ثقة sikatun sauti wato sika ne cikakke wanda ya gaba ya rawa da wato za ka ce mutum a sika a mutsalawar hadis shi ne wanda yake adali kuma mai tamamu zafi ne wanda ya cika shigo gunan ne shi ne sika shi ne sika ba wai kawai kawo ta ake wajen an faɗa zo ake kai hararo to shine wanda yake adali mai zama mubbasu shine fiqa to sai yake cewa sannan shi wannan bawa Allah kare da muka fara sa'idu din sa'idu bin abi wanda ya rasu ne a shekara ta 147 kaga wato yana kauli na biyu tabi'i yana kauli na biyu to shine yake cewa kana sanitu abin yace na jima'i dina shi abu burda ibnu abi musa al-ashari shi kuma dan gida Abu Musa al-Ash'ari ne wanda sunansa al-Harith wasu malamai suka ce Ali wasu suka ce wato al-kunyarsa al-kunyarsa ce kawai sannan wato sai kare shi ma yana da yawan hadisai masu yawa sannan alƙali ne a Kufa sannan Sa'id bin Jubair wannan babban wato tabi'in da Allah ya yi wa hidima ya yi wa baiwa ta wato rukka jabu da'awa idan ya addu'a Allah ya amsawa shine sakatara ko sai ne din zubar ne wata ran yana da wani zakara kullun yayi tara inda addu'a ce in dai addu'a ce zai tara sai kai sannan sai zakara ko baya jin dadi ne ko dai yayi bijuwa bai tara ba kawai zai maka to shine yake cewa kada Allahu sauka tunda na magana yau kai tara wannan muryar ta Allah ya yanke daga ranar zuwan nan zakara ya zama kurba shine mai da yadda take da jiyo ko ta kare wani abu irin wannan addu'a saboda in yayi addu'a Allah ya amsa kamar da muka faɗi Imam Bukhari satin da ya gabata cewa shi ma kun ga wato in yayi addu'a Allah ya amsa amma kuma abu ta'awa bai taɓa yi kansa addu'a ba ta ta cewa Allah ya baki kuɗi ko Allah ya baki kaza bai taɓa ba shi ma mun yi wannan bayanin za ku iya tunawa a sati ɗaya da yake ko biyu to shine yake cewa a yuhadithu yana zantar da cewa annahu shahida bin Umar rajula yamaniya wani mutumin Yaman ya zo gurin Abdullahi dan Umar ya dubo bil baiti yana kiwo dakin Allah hamala ummuhu wara abari yana dauke da bayansa a bayansa ya goye ta ya dauko ta yana saboda gajiya wata ta tsufa يقول لنا وإني لها بعيرها المذلل إن أسرت ركابها لم أبعد حملتها أكثر مما حملت فهل ترى جازيتها يا ابن عمر يلا جاء ويلا تبيتها وإن إني لها بعيرها المذلل ni din nan yana gaya wa Abdullahi dan Umar shi wannan mutumin ya mace ni ra kuma ne ne sauke sarrafa al-mudallal shine ne sauke sarrafa ni na ku muke ne ga shi na goyo ta ni saukin sarrafa shi ne ta sai da ni kaza da bobi ba akwai dokin da kawo shi sai dai ka kawo wallahi ko ba inda zai motsa to ni za ku mutu ne ni saukin sauko sarrafawa idan wani kira kire kawowa idan aka furgita ayarin da raƙumin yake ciki wato abin da yake ciki kaga ni ta ai shi ayarin ko yau harauka to idan aka furgita su yace lam qur'an ni ba zan furgita ba dan ta faɗi la hawla wala quwwata illa billah yace hamaltuha akthar min hamalat to amma kuma sai kwabda a gaba yace hamaltuha na dauke ta akthar min hamalat fiye da yadda ta dauke ni yana ganin tun da yayin an ce wai yana ya goya sai in ya gaji ya sauke to shi ne yace na dauke ta fiye da yadda ta dauke ni fa hal da raja zai to hayyar da Allah kin kana ganin na biya ta na saka mata dama babu jaza'ul wali ko aka ga bi sakawa iyaye kin kana ganin saka mata to bara mu jiddaci da kware ne zai ce sun makala sai ce ya buna umar ya ce dan uwa a tarani ja da gaito ha kin kana ganin na saka mata na biya ta kala la sai ce a ja Allah ya umar wala bi zafratin wahida zabra shi ne miki miki ko da miki da yake yi ayi haihuwa ka baka biya ko eh ba miki da ai ko ga kamar da muka faɗa zatin da ya gabata in ta zo in mace ta zo haihuwa za a rika cewa eh ko kan tare ni nan fashi ko ko a rika cewa yi kura turo fu haka za su yi turawa ne ki tsaya wata haka to ko wannan miki ke baka biya ba wata sai ta kwana tana yi ana nakuda ko ba ka bane sai ka ji an ce tana lebu shi ke karar jiya ana ta fama wajen da tarji dole a ji a to shi ne Allah da wani ce wallahi ko lin faji ɗaya ba ku biya ba lin faji ɗaya wala bi shakrati wahida ya hayya ya hayya sun mara ba wajen awa yana Abdullahi da Umar sai shi da wanda wa kunsa fa akal maqa yaje maqamu Ibrahim فصلى ركعتين يصلى ركعتين ثم قال سمعتي يا ابن ابي موسى يا كاي ابن ابي ابي موسى ان كل ركعتين كان كل ركعتين تكفران امامهما suna kankaye abin da yake gabanin su na zunubai duk da guda biyu to suna kankarewa amma ba ba na abin da ke gabanin su na zunubai wannan hadisi ne da take wanda wato malam Muhammad Nasir bin Albani ya inganta shi sai malam yake حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان أنا عطاء بن السائب سائب حدثنا عبد الله هو قال حدثنا عبد الله بن صالح قال shi wannan Abdullahi bin Salih sai shi ne wato al-Juhani Imam al-Juhani shi ma sakataren Layth bin Sa'd ko san Layth Imam Layth shi ne wani wani malamin Imam Malik ne Biloriya kuɗi ne da shi na gaske Allah ya rubuta sarki ya hore masa dukiya ala wasala saboda haka yana da kuɗi sosai dan ya kai matakin da jin in ya ga dama wata rai idan ya zo gurin karatu ba mutum ɗari biyar sun shiga yake a raba kofa kowa a waje kaza kuɗi ne da shi biloniya ne na gaske to saboda haka to sai yake cewa قال يجي حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال ana abi hajir shi kuma wannan abi hajir din gurgu ne gurgu ne amma Allah madaukakin sarki ya ba shi karatu shine salamatu bin dinar eh zahiri ne na gaske to amma ba yana da wani danki da yake hawa ya tawo har masallacin Madina in ya zo sai ba da karatu idan ya ba da karatu kuma Allah ya hore wa irin mutane masu jan hankali ya iya ba da labari to sai Marwan a lokacin sai tura shi ne Sulaiman bin Abdul Malik kai sai tura shi ne gwamna sai ce zu ya rike maka karatu a bada sai ce aje a gaya wa da shi da shi warware yake da bukata a gurin wani shi yake da bukata a gurin sa ko shi yake da bukata a gurin sa in shi yake da bukata a gurin sa yaje a gaya wa al-ilmu ya alu wa la yu'la alayhi sai ne yanzu la hawla wala quwwata illa billah shi ka Allah Jurdani Abdul Aziz Al-Jurdani yake cewa wala anna ahlul ilmi kanu hukanaw wala azzamuhu fil nubuti la'udina walakin ahanuhu fahana wa dallatu ma ayyahu bil adma'i hatta tajahama inda a ce ma'abuta ilimi za su kiyaye ilimi to da ya kiyaye walau azzamuhu da sun girmama shi sun nufusa a zukatansu na uzi ma da dole a girmama shi ka rika jin cewa ilimin nan bai yana da wata ɗaukaka da baiwa ta musamman da ba a zubar da shi kawai kara da yi to abin da ya mai kenan kuma a kura ya yi dole shine yake kuma a gaya mai ni dai wanda bukata a gurinsa duka ba gurgu ne ni ban da bukata a gurinsa kaga a lokacin ai zai iya cewa ko ko da abun hawa a canja mar shi ni ban da bukata a gurinsa amma shi ne shi yake da bukata to dan ne yanzu bai kwaje wata ana bi mora maula asirin Allah ba wayara shi ko abu wayara wani bayanin waye kare taklifu marwan eh Marwan wato Ibn al-Hakam ya kasance ya takhlifuhu yana barinsa yana barinsa wato idan zai ji idan wato idan yana barin Abu Hurairah shine gwamna a Madina idan zai je aikin haji ko kuma wato gari yayi zafi mutanen gari sun fara gajiya da gwamna wasu abubuwa sun tsanyi zafi haka cewa ko ba ruwa ko ba kaza sai ya bashi saboda abubuwan da Allah ya bashi salo idan wato gari ya dubawa kafin ya dawo ya sai shi kama gara sai ya zo ka mulke aka ce da wato abubuwan to shi ne ke taklifu marwan marwan ibn al-hakim yana barin sa ya wakilce shi wani lokaci wa kana yakunu bi dina hunayfa ya kasance a zul hunayfa shine kare ko da zulul laifa shi kuma guri ne wato zulul laifa din wanda wanda suke Madina nan ne miƙatin ko yau to sai ji fa kanat ummuhu fi baiti shi Abu Hurairah mahaifiyarsa tana wani gida wa huwa fi akhar shi ma yana wani gidan daban ko kan cewa suka yi ba a so in kana da hali da haɗa gidanka da iyayenka mahaifiyarka in dai da hali in babu dole a zauna haka kuma dole a bita kamar sai a wuta da jilani a cikin algunya da gunya da sauran rubutunsa ai cewa ai in kana da hali sai ma yi biyar kane sa gurin da idan in kuka je za a rika barbarin juna in ka kai iyalin ka za ta rika barbarin amma ana zaune kullum to za a iya samun matsala za a iya samun matsala sai ga ko dai yau da gobe tun da hali da haƙuri ana zaɓa to sai ga kuma ya ɗan ya shiga. To shi ta abu wani da ba za ku ji mahaifiyarsa na can fakanatun mobi bai ke wa biya akar mahaifiyarsa tana wani gidan shi ma yana wani gidan kala yake bai za a rada an ya furuta idan ya nufin ya fita wa kafa ala babiha sai zai tsaya daidai kofar gidan mahaifiyarsa ta fakana sai ce assalamu alaiki ya ummata kaga ya ummi al'ummi shine ko wato asalin sunan amma malaman larabci suna cewa idan ka tsara wa kalma arabi to tajidul ma'an yana tsara girmamawa ce ta za a kace ummata ya ce ummata kamar a yanzu ne ta zo ko naira dubu goma ba ta da shi kace hajiya baba ya da baban da yake a ba fa ta aiki ka zo girmamawa ce hajiya umma misali sai da ka da da mata duk da cewa ba ta ji ba to ya ummata ya ce wato mahaifiyata abincin Allah ya tabbata a gare ki wa rahmatullahi wa barakatuh da rahmar Allah da albarkarsa fa taqulu kama zai ce wa alayka ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh kai ma abincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai ɗara da rahmar da albarkarsa da ya kullu zai ce rahmatullahu Allah ya kisan in sha'i ne kama rabbaiti ni sabira kamar yadda kika raine ni ina aika kai Allah ya kanki fa ta qulu sai ta ce rahimaka Allah kama bararta ni kabiran kai ma Allah ya ji kanka kamar yadda kake min biyayya bayan na girma haka ake canje wannan dan shi tsakanin Abu Huraira da mahaifiyarsa ثم إذا أراد أن يدخل الصناعة مثله idan zai shigo ma haka yake yi in dai zai shigo sai ya je mata wannan sallama in zai fita ma haka Allah ya yarda da a wannan hadisi mal albani ya ce hadisi ne da hadisi saboda akwai sa'idi bin hadisi da shi kuma yana yana ikhtiyari ta kudi da sai yana wa da zai da ku gaba ne ita baya ko da shi magana 2007 ya hada ta 2016 kaga akwai ikhtiyari يوم تجيني أقول لي جيني وعليكم مرة حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان ملكي ابن سفيان الثوري أنا علاء ابن السائب أنا أقول علاء ابن السائب فيما أنا إلى السنجابور من يا وندسي واتو wato wanda ake karba a jiki da gurin dan ba da suna cewa yadda imamu sufyan sauri yake shi ma aka wannan malamin yake da shi uba da amma duka manyan malamai ne da ake wato girmama sai dai matsalar da aka ce guda ɗaya yana tsirabi mukari gun inda ohari da fanni to yana tsirabi to shi ne malam yake amma ya rasu a ƙarni na biyu shekara ta ɗari da talatin da bakwai to shi ne yake cewa ana bin daga mahaifinsa mahaifin nasa shi ne abdullahi bin amuru Abdullahi ibn Amr yau yace ana Abdullahi ibn Amr qala Abdullahi ibn Amr bin al-As kun san da Abdullahi ibn Amr bin al-As da mai dunka tazarar su kawai Amr bin al-As ya girma Abdullahi ne da shekara 11 ka ayyukan yawa in suka dawo dauka za ta yi wa da ilimi da Abdullahi ibn Umar Abdullahi da Amr bin al-As kuma ya bada da baban sa shiga musulunci sai da yake wato kwadayin da ya samu yace to da rajul bin annabi sallallahu alaihi wasallam yubayi'ahu ala al-hijra wani mutum ya zo gurin annabi alaihi salatu wasallam dan yi mar mubaya'a akan hijira wa taraka abawai yake ya amma shi ba iyayen sa gida suna ta ce ka kuka suna ta kuka fa kana bi shi irji'a ilayhi ma annabi da yake labari cewa iyayen sa gida na kuka ce a zo ka koma gurin su wa abqishu ba ka sa su dariya ka faranta musu kama abu kai sahu ba kamar yadda ka ba su kuka Allah ya yarda da wannan hadisi ne da take wanda mutumin ma ya rawace shi Abu Dawud da Tirmidhi na sai duka haka ma na sai a cikin al-yawm wal layla sai ya rawace wannan hadisi hadisi na gaba shine hadathana Abdurrahman ibn شيبة قال أخبرني ابن أبي الحديث قال حدثني موسى عن أبي حازم أبو حازم بن تنسيل ومن قرأ وفي قرن وكما يكتوى أن أبا نورا مولى أم هاني أم هاني تأوى فسنة تأثير الله يا زوجة فاكتة هو فاكتة بجيه زوجة بنت أبي طالب wanda su hudu ne a wurin a wurin wato mahaifin a kuma da shi ne babba sannan umu rani sannan da abar sai sannan sai da rani kuma dukkan su tazarar su shekara goma a kuma ya girma umu rani da shekara goma umu rani ta girmi ja'far da shekara goma ja'far ya girma da yadda da shekara goma kuma ba family plan take ba haka Allah ya yi uwar sai dai niyyar shi ne ita wannan na tsakanin biyu wannan wane ne wane ne to shi ne yake cewa umma hali din nan annabi alaihi sun ga yadda suke kodin suke da annabi alaihi sallallahu alaihi wasallam domin da Abu Talib da Abdullahi uwa da ɗari ne uwa ɗaya uba ɗaya to sai ya zanto annabi alaihi sallallahu alaihi wasallam bayan mijinta ko ya mutu ne sai ne ni ya aure ta sai dai ita wallahi ba san ta ne ba ta ba da wanda yake da ke leke zai gano cewa ya ne ummaran mahali ba ba ba ne dawa abin da ya faru shine cewa dai tana san ta amma matsalar tana mutuwar sai da ita idan tana da kai take idan ta aure shi kula da ƴaƴan kula da shi zai sa take ba wa ƴaƴan wasu wasu cikakken hakkin ko kuma kula da yayan sa ta kasa bai ta ke aiki kudirin da ta bai ke kuma zai ce to na rabu da shi shike nan haka ake dawa in ka je ba duk odai ba in ce ba ta yi to rabu da ita ne mu wata yawa amma ka ce duk odai ne ko ka ce ai shike nan zan ta addu'a Allah zai sa muke za ka aure ruwan da ba Allah to shi ne yake a Maulana binti Abi Talib أخبره يا باجي الأماني أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بدعة يا أبو هوا تهرجا وأبو أبو هريرة زوجا وأبو غرور gurin da ake ko kuma ungoji gurin da ake kira al'aci al'aci shi ne kamar jiya ce kamar da ake na sarawa ko ko ina ne nan da ya ko wajen ne sunan da ba ga jiran bannan da sauransu eh shi ne wasu babbai يجيء على أبيه فوجي أبيه فإذا دخل أبي ساعة بأعلى صوته إذا يجد أبوة هذا شيء أنت مليسة دمجي توقف مليسة سيكي عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمك أرسل أن لا يتفتع ذريك البركة يأتي أمك تقول جيدتي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أرسل أن لا da rama da tabbata a gare ka ya kuri zai ce ra'i na kullahu Allah ya kitan ki tabara baitu ni sabiwa kamar da kika rani ni da Allah ya kai ki ko rabbi arhamu ba tabara bayani sabiwa kace ya ubangiji ka ji kan game da suka ji kai na Allah karami wannan fajar ba wallahi zikara addu'a da wannan aikin jari shi za ku faɗa malam zai da ya kawo babi 53 akan martaba iyaye kawai wannan ina yawan faɗa littafin abubuwa wace kunsa yadda za ka zauna da iyayen ka lafiya da yadda za ka zauna da sauran wato mutane da yadda za ka yi mu'amala a ta da dabbobi haka aka raba wa littafin al'adar da kura shi sa an ka gama rayuwar ka babu ka san littafin al'adar da kura da sai a baka fara hudu domin ya koya ma ya za ka yi rayu da kowane irin mutum addabba yajini wala yake wata kuni ya bulai kirki ya kai dana wa anta fa jazakallahu khaira kai ma Allah ya saka wa da kai wa radiyallahu anka kuma Allah ya jira kai la hawla wala quwwata illa billah kama baranta ni kabira kamar yadda kai mu kake mun biyayya a bayan na girma قال موسى موسى yake cewa kana sunu abi hurairah Abdullahi bin Amr sura Abu Hurairah Abdullahi bin Amr da ba ai a farko sai da na faɗa kafin da ya gabata an yi sabani a sunayen sa ko wajen sura da inda wani abu aka kawo amma wanda suka fi shahara guda biyu Abdurrahman bin Sakre da Abdullahi saboda sunansa Abdul Shamsul da sai Annabi alaihi salatu wasallam ya canja masa to suka ce Abdullahi bin Amr aka canja masa na wasu suka ce a Abdurrahman bin Sakre to wannan dai sura su suka bi wato karfi a sunaye da ake jiya to mun ji wannan takawa iyaye kun ga ba yadda za a saka mu yawa sai babi na gaba babu aququl walidai na kashi ba bajuwa wanda muka zama yanzu ai a hadisin ba irin da baya ne ba ko irin da baya ne irin da baya ne kawai yan kamar bakin da aka samu eh shi ne wannan irin da baya ne wanda muka wuce yanzu irin da babu aququl walidain babu da bakwai babu da yake magana akan saba wa iyaye Allah ya kiyaye mu kare mu dan jarabawa ce eh haddathana musaddad qala dan ka san Allah madaukakin sarki ya gada kamar da muka faɗa a baya cewa duk wani abu na duniya iyaye ya su yasa ka amma ba su da ikon sa kai saki saki baya ne iyaye in uwa ta ce saki ta kake sakin ta baka saba mata ba ba hakin ta ba don wasu na zuwa haka da a malamin islamiyya ce an saki ko nan rabiyo ta ana da kwaje ana ta kira wata alamomi yake ai sai an yi saki ba saki baya ne iyaye ai annabi ibrahim ya sa annabi isma'il ya canza wasu ko sai ba da zai ba wa aure suka ba da annabi sai da Abubakar sai sai da Umar ya sa ibn Umar ya saki matarsa ya kaba da haka aka ce shi ya ibn Umar a sai annabi Ibrahim wahayi ake ba kai wahayi yake ma wahayi ko ko tambaya ke aka ce babu Umar suka ba da haka sauran malamai anan sunnan zatin da yake mun ba sannan annabi sayyidina Umar ba umarnin sa bane shi ma annabi alaihi salatu wassalam ai ya ba yake hukunci daga baya to shi ne wani zai ba ba wata ce wannan ba horo ne ke yi bane amma abu da duniya ko ne musamman kai ne kake son kaza a ce bari to za ka iya bari saboda to ga a ce duk wani abu da za ka yi ne wa hakkin Allah bane yadda akwai wani fasara da ya taɓa jin wani malamin yayi sai mun zo kan babu sai mu bi me yake so ya ga wani babu can in ce ba kai mutu biyayya jin komai mutu karwa da ko wani akwai wata magana da wani na ji wani malami ya har yau ne ba ba su da wannan abubuwan da aka faɗa cewa حدثنا مسدد تابع وهي حدثنا مسدد قال حدثنا بشير بن المفضل قال حدثنا الزريني عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم شن ko kuma ala ku saura ko kuma kace ala unabbiukum shin bara ba ku labari ahbarin sabai da mafi girman zunubai ba mafi girma domin dama alkabira sai a jike wato la kabira ta ma al-istighfa wala kabira ta ma al-isra ko babu wani babban zunubi da zaka tuba ba zai zama babba abu kuma babu wani karamin zunubi mutukar ka tubi kana yi shine babban wanda za ka raina shi ka rika yi ya zama kabira sannan mun ba da alama da wanda yake kawo duk wani abu da kaji Allah ya ce ai haddi a kan kabira shi ta an kaga dama yanzu kai za ka iya rubuta littafi da malam ya rubuta kabira alkabair guda saba'in duk da wasu malamai sun ba da sun ce wannan ba za a yi ba ne ya rubuta dole na za a yi su guda bakwai ko gobe kawo ba na wata hadisi kawai da bukari su ya kawo sannan wani malamin da ya zo shi ba da ya zo sai ya kawo guda ɗari bakwai to kai bayan bi idan ka zo kabira in ka gara wanda ka yi kafo mana za ka iya hango na abu da ne malamin a ya gaji ya bai sa cewa aka yi duk wani abu da alkur'ani ko hadisi yake duk wanda ya yi za a yi ma haji to kabira in ke kafo mana duk abin da Allah ya yi wa akan sa idan aka yi ma kabira duk abin da Allah zai yi wa mutum zai kuji da mutum idan yayi ko balla annahu Allah wa qadiba alayhi wa ta'ala dukkan wanda abin da za a yi mutum ko a kuji da shi ma kabira duk abin da za a yi mutum khalidi na biya abada shi ma kabira kaga wannan gogolodi ne ko a ce kai ma ka ga lawa sai ka project ɗinka ka ɗau hadisi kawai ka sani ko ko Qur'ani kai sani ka gani wanne ne ba ka ba ko ka lissafo za ka bayan ka gama sai ka consider shi tsakanin lawan da lissafin da wannan to shine ma da yake Allah ne ta so kana yake kin bana ba ku labarin manyan manyan dalibai wa kalatan guda uku kalu bara ya rasulullah sai ta ko ce shi ba mu ya ba ga Allah domin nafi nafi da subhanahu haka ke cewa domin idan mutum ya zo yake ba yau ba ka je makaranta ba ne sai ka ce eh ko ba za ka je makaranta ba ne sai ka ce eh ba kai na gani jiya ba sai ka ce eh duk wani abu da kake bayarwa wato a isbati kake domin korewa korewa tabbatarwa take ko ba kai na gani jiya ba sai kace eh yana nuna kai an ganka in kenan shine idan aka zo kace alaysa kana sai kace bala domin kace na'am ka tabbatar ke shi ra ga al-arabi alaysa Allah bi kafin abda alaysa Allah bi ahkam al-hakim sai ka ga wannan ruwaya da ta zo mana inganci sai ake bane wa na'am ala zalika min kaga wato nabi nabi to ala rabbi duk wanda yake ba alayka kaza wa kaza sai kace na to ya kuma ku gane me ake so ake to shine da bai ce ce ba wuya ma'aikin Allah kada ne ce al-israfu billah yin tarayya ga Allah shirka ana yawan magana a kanta abu ne da ya kamata ko da yake karka tunowa domin da zini da in mutum ya mutu yana yin yin sa ba zai yi legal a wuta ba ba ku yi ND ba ku yi NCE ba ku yi nobody direct entry za a kai a wuta idan ka ga wuta daga wuta a kai wani jajjaban shi san da shi sai dai da ku yi wuta ta over allura shine ke cewa nan wa alkulan ito ne ba bi ko ku duke ko kuma a wata ijiyar da za a daure ta a ce ka jira a cikin allura zai yi sai yan da ya haka al-ishraku billahi tarayya da Allah shi ka nake ga yawa wanda muke karatu da duk wani abu da ka ji an faɗa an ce shirka ne ko sabani ake karbu ne ba shi kenan ba duk abin nan ba farilla bane ba wani ko mutaci ne sai ruwan ka da jiwa da shi kawai sai ka zauna lafiya na biyu wa aqul walidayn da saba wa jiya wa jalasa annabi yana wato wa kana muttaki'a sai annabi ya zauna wa kana muttaki'a da yana cikin gidi sai ji ala ku saura wa qawlu zuri da zancen ƙarya shine abin da ba haka yake maka faɗi wani shine zo ko a kanka ko a kan wani duk shine zo ma zara yukallimu ha tawin yake annabi da guje ne yana mai ta yana mai ta ba ta kunna ne ta wuta kada ake da baka ce ina ba annabi yake saboda yi da yake jinji da girman da yake Allah ya kiyaye sai ana yi ana addu'a ba domin jarabawa wani jita Allah ya raba ka da iyayenka lafiya kawai da muka faɗa satin da ya gabata kana da iyaye guda biyu aljanna ce amma mai wahala mai wahala gaske domin kana da arziki ko gogon su guda biyu duk suna tare da kai to idan Allah madaukakin sarki ya sa shi ne sai daga cikin falalar da ake faɗa kullum sun ce da wasu Allah ya raya amma kai da ni cewa muke Allah ya raba mu da su lafiya ko sai so kake ki mutu a rabu lafiya amma kuke ce Allah ya raya mu mutu kai daga auren jikokin ka ba wa kai ba to saboda wato akwai aljanna a tare da su sai ban to kuma suna da wato wahalar sha'ani kamar tangaran suke a tangaran ne koyi aka taba shi zai kwaje rika da yanka a ranka wannan ya dawo sai da dare ka da mahaifiyar ko mahaifin mai wahalar sha'ani wani ba Allah da ake gaya Allah ya yi dukiya yana Abuja amma duk watan duniya ba komai ana yi mata amma dan jira duk watan duniya sai ya aiko mata da dubu ajira amma wallahi baya gani sai kawai ta kuta ba bara take da ji kan hanya kai ba ba ku kudin ne babu ba dubu ajira ne ke wata kuma wannan dubu ajira ne take tana buƙatar alinka wata zai ƙara ai da abin ya kuma ko ina ta bara kawai ran nan kawai da kadan fara gajiya sai ko za irin da yayi rauni kawai da kadan esta ita ce ita jagora sanin ne wani abu da ake sai maganganu kuma kawai ya ji ta irin nan da ta kawo da ita ne da yake gaba ɗaya a ji a aje to kaga wannan ai ba karamar jarabawa ba baran ma ya wuce ita kadai sai ta ne ta ɗauko esta sai ita ce jagora ba makarantar islamiyya ba ta boko kawai ta zama ita ma sai jagora dan Allah wannan in ba wanda ya kai zuciyar da ne gaba an ji ai tawafi Allah ya yi to shi ne ma da yake cewa حدثنا محمد بن سلام عن سلام وإن عبد الله بن سلام دون الهجري دون suna a gaba sai dai kai masa shaida wajen abin barci Abdullahi bin Salam da saura aka ce kawo قال أخبرنا جميع أنا عبد الملك ابن عمير الوراء كاتب المديرة بن الحوبة فيه سكتين ماذا تكدم واتو مديرة الحوبة قال إنك كتب معاوية إلى المديرة تو معاوية يا روح تتكدم زوار مديرة الحوبة اكتب إلي ربطوني bima sami'aka min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kira abun da kaji a gurin annabi alaihi salatu wasallam qala wa ra sai wa ra yace fa amla alayya sai mun tuka dictation kenan sai yi min kifta wa katabtu bi yadi wa la bi ni na rubuta da hannuna to ga abin da ya rubuta wa yace ummi sami'tuhu yace na ji shi wa annabi alaihi salatu wasalam an gane dalilin ko yanha an kasaratu su'al yana hali a wuta yawan tambaya ruku ruku annabi yana hali a wuta ruku shi da idan ka zo kai man bubaya a jiya ta da yake cewa wala kai da wala kai ko a ga yanzu yadda ba hauke din nan lahi yadda ba hauke ya dauka cewa bara wato wani rukuni ne a cikin rukunan musulunci wanda za ka ga da yawa a kudu da yawa wanda suka je kudu za su ga wannan cewa an raina mu ne na gaya mana cewa mu almajirai ne eh cewa mu almajirai ne abinda muka sani duk wanda ya je sabis kudu zai gani ko ba ba a kudu ba ne ka haɗu da wannan kabilai za ga ko wanda wato kar sakan musu fuska za su gaya ba haka musamman suka gan ku da yawa a cikin wato kafofi sai a gaya muku cewa ai sun sun da ci gaba ɗayan ku almajirai ne da akwai wadda wacce ta taba gaya mu haka ina tayi tsaroshin wanda muka zo ana sport haka tace mun tace ai ta dauka Hausa daga almajirai sai mace da karan saboda in ka ga mutane a garin in dai ka ga ba hauje to haka yake musu ko dai haka musu ya tokawe ko kuma ya kwaje musu datti in sun tara kuma in sun tara kudin su je su shaye-shaye su nemi mata ko kuma mai sai da karas ni ban gaji da yana ba amma mai sai da karas haka take tace wallahi ta dauka daga ban sai da karas sai sai almajirai shi abai da take nan sai na ce mata in kika ga almajiri anan ni ko mai sai da karas to bai karatu ba nace kuma wara ga mu ki tambayi iyaye da suke zuwa kudu ki tambaye su wallahi masu karatun mu sun fi garin yawa dukan ku nake duk wanda yake gani yaran da yake karatuwa wannan yake karatuwa cikin mutum duk ɗan garin ku duka yawa sai dai giru to da ga abubuwa ne da da sunan ga sunan ne Allah ya tsoro to shi ne yake cewa kasaratu su'al yawan tambaya amma yawan tambaya idan aka abin da baka sani ba wannan kuma abu ne ne to domin Abdullahi dan Abbas an tambaye shi ya aka ka tare ilimi sai ne lisanin sa'udin wa qalbin aqub da ake yawan tambaya kaga ba wannan ake girgi ba wa qalbin aqub da kokolwa mai kiyayewa sai ne wa iza'atul mal da tozar ta dukiya tozar ta dukiya shine ka ji abin da ba za ka amfana ba yawa ya abin da ba za ka amfana ba sai ya kira tozar ta dukiya ko ki da ka ciyo ka naira gidan yanzu ka zo to sai ki ga abin ba ka dauka da wasu kudi ake ko abin da yana biyar kaji a yanzu ka tobe ta da jiwa a fara da jiwa idan mara kyau ne kai ku da aku bari wa an tsira wa kuma annabi ya hada an ce an ce yawa da za mu rawa annabi an ce an ce ba ita ce take kawo kala in za a yi wato bature ma ya yi rubutar ciwo a wasu din you also tell me about it wanda ya roki ai wani ya ce kaza to wallahi zai zaje ya zai ko ba ya ce kai ba ka ce shi da idan mutum ya roki ba wani ya ce kaza bayan ya gama sai ka ce kuma bai kake ko da aka gama magana shiru kai kai kamar da za ka bare da kenan sai kuma bai kake ai ni wallahi shiru kawai ne kariya yi shi ma ya gani to shi ne wato yake jira mana shi ne wanda za a kalma da tozartar da zuciya wannan hadisi ne shi ma ingantacce babi na gaba babin da watakila kan sa zamu kaya shine babin da yake cewa babu la'ana Allahu man la'ana walidayhi babin da yake magana akan Allah ya tsinewa ko kuma Allah ya tsinewa ko mun ga magana akan wannan duk wanda ka fassara yayi ko dai ka dauke shi sama ko in sha alkawar shine kamar rabbi Allahu anhu in ka zo fassara ya sai kace Allah ya kare da abin da ka fassara kamar ko ita kamar amma radiyallahu anhu Allah ya yarda shi shine dai amma wanda yake na farko ko na biyu na farko to kana kara ga yara mutuwa wa'inna radiyallahu anhu wa radwan Allah ya yarda su kuma kuma din ya dare ba yanzu muke musu addu'a ba da ba an yarda yawa to shi ne la'anar lawo Allah ya tsinewa to amma a wannan gurin shi ba wanne ne zai fi ban tsoro na farko ko na biyu a ce Allah ya gama tsinewa kawai ya tsinewa man la'ana walide wanda ya tsinewa iyayensa mutum zai zo ya tsinewa iyaye annabi ya fassara mana a gaba za mu zo mu tada hadisi ina da wani da zai tsala ne ke kaza ki ba ya gon wani ya rama shi ne kaza wato kowa ya zaki ba wanda ke kaza ki ba ya gon wani ya kira ba ko za a cikin matasa akwai wanda gani yake ne zo ya sa ka a gaba ya rika so ko ma a ka ya rika su ba gani yake kawai tsago tsoro ne ya hana karama ko ba ka wani gani yake ai kawai zo da ya farko ka ne ya sa karama bayan ita a da a da rashin mutunci ba shi da malami yanzu nan sai yanzu ba da rubu fara sai kutu kutu kutu da kuma iya murin da iya iya wata ko haka bane yawa kamar wannan kamar malamin da yazo yake yazo yake wa dalibai ne a zana aljini duk wanda ya zana da kyau shi ne ko ba baya amai ko amma wanda za su yi gumuni sai ya kuma yi domin kowa ya hararo aljini da yake kawai wani abu ne mai muni duka ba ku taɓa ganin sa to kana so ka ji ka yi wanda ya fi kowanne muni to sai ka kuma yi to haka ita ma ajar ba ta da malami yanzu za ka zama profesa yanzu yanzu cikin minti biyu ka zama farfesa kai digiri da ɗaya kai na biyu kai na uku kajin ki so da haka shi za ba burgewa muke domin kai iyaye su kake zagi duk wanda ya zage ka kaka rama sai ka gudu inda na ka rama din to kun yi wa wani ka zagi na ka ya zagi na ka to amma abin da ya fi shi ne wato kada a zo da wannan turba kyale to shi ne yake cewa to bara mu hadisi yake hadathana Abu bin al-Qawardu qala akhbarana Shu'ba an al-Qasim bin Abi Basta al-Qasim bin Abi Basta eh ana da tufai wannan abu tufai din ba da rana suna yawan gaya muku a shekarar da aka yake Uhud a shekarar aka yi kuma shine na cikin mutuwa a cikin sahabbai gaba ɗaya a duniya an gane ko a duniya kaf abu kubai shine amir bin wasila sunansa amir ibn wasila ta shine sunansa kake amir ibn wasila wasu ce ya rasu ne a shekara ta ɗari wasu kace ta ɗari da bakwai wasu kace ta ɗari da goma yawa an suka ji a kan ta ɗari da goma ya mutu bayan hijira dan daga shekara ta ɗari da goma a duniya ba wani sahabi su wanda ya zoce ma gari da kare yake abu ku bari ne kanjan sa bai a mutuwa a duniya ko za ana zuwa wani gurin nan gaba za ku kaje mutu wane in dai a basra ne shine kanjan mutuwa a abu in dai a kufa ne wane ne kanjan mutuwa to a duniya gaba daya abu ku bai shine ya ce uhud a shekarar da aka yi uhud a shekarar aka yi wani abubuwa ne da masu kyau da ya kamata a ce wato ana kiyaye to shi ne yake cewa kare yake su ila ali an wata ibn ali tambaya eh an mata tambaya wanda kuma sayyidina ali yana cewa al-khulafa ar-rashidin sannan kuma mahaifiyar sa Fatima domin sunan mahaifiyar sa Fatima ta wato ta musulunta ne tun annabi alaihi salatu wasallam wato yana rayu lokacin da ta rasu ma annabi ne mata sallah dan ita ce wanda za ga bayan an je wanda muka yi rijal wanda ta hawo rasul bayan an je bunne ta annabi ya shiga cikin kabarin ta ya gwada a cikin kabarin ta wani ne kuma mun faɗa cewa ga ƴan uwansa cewa shi ne na uwa na kalbi a gurin mahaifinsa ko da mutum daga asu sai Buhari sai Ja'far sai Sayyidina Ali shine karami a cikin shi da ma aka dauki wato rayuwar da sannan sai da Ali yana da wani abu kun ga ya aure mata uku da ya aure mata uku wani abu zan gaya muku na ban mamaki da gaskiya a rayuwarsa to sai daga ciki cibiyar babata da aka tafi da jeji aure ta isa wanda wani abu ne sai da dalila da kai wato kaga abu ya wato ita wannan da gado kaga ta yi kiji da uwa tana kiji da ya Allah ya ku gane da zama sai da alike Allah ya gane da ita eh yace har haka kuma nabi sallallahu alaihi wasallam bi sai tambaya akai wa sai da ali shin annabi alaihi salatu wasalam ya kebance ku da wani abu wannan yana da muhimmanci mu kiyaye musamman ga wasu rajin sahabbai a ji wannan annabi ya kebance ku tunda ku ahlul bait ne ya kebance ku da wani abu tambayar da aka yi kenan lam yakhussa bihinna wanda ba a keɓance wasu mutane ba ta fatar gaba ɗaya da shi kala sai da yana da yake ma fassara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi khayrin annabi alaihi salatu wa sallam bi taɓa keɓance mu da wani abu ba lam yakutta bi illa wanda bi keɓancin sauran mutane da shi ba bi ba illa ma bi kira bi sayyi sai da yana da yake in ba abin da yake cikin jakar ta kogun nan nawa ne a kira cikin jakar wato takobin nan nawa ba in ba abin da yake cikin ta ba wajen da kake ta fata shine kira in ba abin da yake cikin ta ba kun ba fara da sahihi ba sai fito doka wata takarda da cikin da karwa da tako bai da biya maktubu sai da a cikin takarda an rubuta to ga abin da yake abin da annabi yake bace shi da shi ke la'ana Allahu wanda ba a jigoyinka Allah ya tsine wa duk wanda ya yanka ba da Allah ba ba a yanka da wani sai da Allah shine la'ana Allahu man zaba al-yawmila na dinke la'ana Allahu man sharaka banar al-ard Allah ya tsine wa wanda ya saki iya karkara shine kawai ga iya dinin ka mutum zai je karo shi ai na gwamnati a gwamnati ai sai gaba ko ga dinin ka sai ka tsara da wasu mutane a kusa da kai ka san iya bulodin ka ko bulodin ka tsara ai annaba ne da su suna cewa duk wanda ya tsara kasa ko da da kake da ni ya nan da dai kasa linki da wani rana a kiyama kisa da ni dan zai lokacin da wata wata ta yi mun sayar da rubuce ki cewa sai dan zai ba wato yana ɗaya da cikin zakakuran manyan sahabbai da ana yi da su wajen wato wara'u dan tsini amma wata mata ta ce sai yau ke lokacin da sai dawo da kafa shi da wato gona dai yana tambaya a garin yace waye da kowa ta lokaci da aka samu dukiya kowa sunan da ya rubuta shi gona gona ya fi kowa ta lokaci an zo da yawa kuɗi da aka ce ku ba kowa ya kawo zuwa yayin yace garin su kuɗin wallahi duk wanda aka sa da rubutu sunan da ne a farko da ta kai masa an ta kai sai da Umar kara cewa wato yana zuwa yi tambaya ce ne matsalar ku da gwamnati yau suka kawo kara ta ce muna da matsala ba ba guda ne ba to akan matsala ɗaya ne da wani shi ke ka yake ne matsalar sai suka ce matsala ta farko wannan gwamnan namu idan wato gari ya waye baya mutuwa sai rana ta aida shi yawan jama'a Allah ta rubu zai fito sai rana ta ɗaga wannan matsala mu kuma shi gaba yana buƙatar yanzu da talakawa idan muna da matsala kafin lokacin ba sai yake yake to sai bayan wannan ba zai ce matsala ta ji a tashi akwai ranar da ba a fitowa kwata kwata sai da wani kuma shi gidawa matsala ta uku suka ce yana da matsala idan yazo yana hudu ba wani lokacin kawai zai yi ba a a cikin politics na lida ce ai ana bukatar lafiyayyen ji ko to zo da haka sai fado ya tsaya kuma sai da zai yana gida zai ce nawa yake aje a zuri ai da ta zama ba in ta tabbata gaba ɗaya shi ke yana zuwa yake to a ya excellency talaka ka tana da matsala da kai na farko kaji na biyu kaji na uku kaji ce to zai iya fara kansa aka ce kwarai kuwa yake abin da yasa baya fitowa kullun sai rana ta daga yake shi yake tsayawa ne na da gura a gida sai ya gama yin gura da matar sa tana wani abin da wani yake gura saboda haka sai ya shi kuma zai fito sai na wani yake mun ji wannan haka wannan rubin kowa ya ga gobe an yadda me yasa ba ka fito a sati rana daya gaba daya ba ka fitowa sai ki kun gani jannan sai jiki na ita kai Allah ya wallaka mu ranan nake a razani guro iyali na in daura jiki na in wanke sai ya huje in san janne su da nan da wannan ba ya kuɗi na uku ba yace na uku kuma kafin musulunci yace a gaba na aka zo da wani musulmi a gaba na saboda ba musulmi bane aka ana cewa wato fita daga musulunci saboda musulmi ne kai fita daga musulunci ya ci ana yankan dawarsa gunduwa gunduwa har ya mutu yace ban musulunta ba a lokaci in na tuno da wannan abu sai in ga kaba Allah waje mun gaba a wurin Allah waje shine yasa nake cewa gaba ɗaya mutane kowa hankalin zai kai sai na wani fifita sai da zai to shi ne wata mata wata rana ba hudu sai duk wanda ta ga wata gaba an dau lokaci take wai ya ci gonarta ga filin sa a kusa da nata yace ni yace saboda damuwa da yake ya Allah in kariya ne mun Allah ba ko sai dan kamar kanta da ita rijiyar da take gurin da Allah ya sa ta kawo a makarantar ta fada kamar wasa wallahi ba kai lokaci waje ta makarantar ta zo tana ranje ta gurba kisa malar ce da yana cikin mutajabu da'awa shi ba idan ya addu'a Allah yana amsa kisa Allah yana da zuwa a cikin mutane ta kiyaye kowa Allah ba ta da ni ko yawa to an zama a cikin sauri a tsaya to bara mu fara to shi ne yake cewa ta annabi ke nan la kula ala Allah walla ala walidai Allah ya tinewa eh barka Allah ya tsine wanda ya zaki iyayensa la'ana Allah bar awa ba kuita kuma Allah ya tsine wanda ya bawa dan duniya ba fata muhudita eh wanda yake kira abu sabon addini yazo mafaka wani kuma ka ta wanda zai tafi ko wanda yake kawai misali ka san cewa banza yake tare mutane yake shago zai kama ya kaza wanda abu ne na samu sai ka ba shi shago shi ne abin da zai ake yi ko ka ba shi gidanka ya haya ka san maballaci ko da wani yake kira addini wa sako zai kawo ka baki gida to Allah ya ji ne ba kai Allah ya ji don da ga nan za ku ya dawo da adai abubuwan da ba da dai Allah ya ba da nasa wanda ku ku kure Allah ko ku ce shi ya ya ne ba na ga sai a kira da Allah ya ba wa ku da tambaye ma da adai yitinin aka kana madina ko sai ya tarwa ya الله أكبر الله أكبر